بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتابه الحسبة في الإسلام مجلسين عشرين دبي ينا من بياني أكن حيك نمحتسبي da kuma cewa hisba da umarni da abu mai kyau da hana abin da ba shi da kyau shine abin da Allah maɗaukakin sarki ya aiko annabawa su yi kuma akan waɗannan ake assasa dauloli dukkan wata daula da wani mulki da wata siyasa da shugabanci da za a kafa to abin da ake bukata shine a aiwatar da umarni da abin da Allah yake so kuma a hana abin da Allah baya so وكان رسول سما في مدينته النبوية من زن الله صلى الله عليه وسلم يا كسن شيء مدينة تأنبت يتولى جميع ما يتعلق بولاة الأمور من زن سلم شيشا قندمني da suke baiti suke cewa wa laysa ala Allah mustankirin an yajma al alam fi wahidi ba abu bane da ya gaza da za a musa a ce Allah ba zai iya yi ba Allah ya tara duniyan nan gabaki da hannun mutum daya to ya tara ta a hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sama tasarrufat dinsa yana tasarrufi a matsayin lima shine lima chief imam manzo sama yana tasarrufi a matsayin shine mai chief justice chief justice qadi al-quda shugaban alkalai gabaki daya sannan yana tasarrufi a matsayin shine shugaban kasa sannan manzala sama yana tasarrufi a matsayin shine abin nan shugaban majalisa ta dokoki sannan manzala sama yakan yi tasarrufi a matsayin malami mai ba da fatawa sannan manzala sama yakan yi tasarrufi a matsayin shine kwamanda na yaki shugaban sojoji sannan yakan yi tasarrufi a matsayin shugaban 'yan sanda duk Allah ya tattara ma manzon sama shi kadai shi yasa bayan rasuwarsa sai haka ta zama ba za ta yi ga wani ba saboda shi annabi ne shi nubuwa yake da ita wanda ya zo bayan sa al-khulafa'ur rashidun sai suka zama su za su ne al-khilafatu amma ne ala nizamin nubuwati za su yi khalifanci ne amma a tsarin annabta to sai zama haka ba za ta yi a gare su ba dole sai da suka hakkata aikin gida-gida to shine manzon sallama ya tawalla jami'a ma ya ta'allaqu bi wulati al-umur manzon sama ya kasance shine yake jibintar duk abin da yake da alaka da shugabanni wanda ake ce musu wulati al-umur duk wani wanda ka zama waliyul amri ne da irin aikin da yake yi to manzon sama ya kasance na irin aikin sa amma duk da haka wa yuwalli fil amakin al-ba'idati anhu amma manzo sama yakan nada a wurare masu nisa sai man sama ya nada wakilansa gwamnoni kenan eh su ne ake ce musu aqyal aqyal eh aqyal kenan ko a ce musu umara na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon sama ya rika tura su ya rika rarraba wasu sai turawa ne zama shine wakilinsa a gari kaza shi zai rika addini shi zai rika akai shi zai rika sallah da mutane shi zai rika yanke musu hukunce hukunce na alƙalanci shi zai rika ba su fatawa shi zai rika karantar da su addini shine wa yuwalli fil amakin ba'idati anhu a wurare masu nisa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana umartar yana yana nada wasu su zama sun wakilce shi anhu din nan na na nuna wakilci kama walla ala makkata attab ibn usayd kamar yadda a makka lokacin da aka fito makka a shekara ta shida da ta takwas afwan shikenan sai manzo sama ya nada attab ibn usayd a lokacin shekarun shi sha hudu attab ba attab ibn usayd shekarun shi sha hudu shekarun shi sha hudu shi yasa lokacin da aka nada aka nada Usama ibn Zaid ya zama jagora wasu sai suka kankantar da shi lokacin shi kuma shekarun shi 21 sai ibn Abubakar radiyallahu anhu ya sa shi ya zama jagoran yaki shine sai ce to ai na girma attabu lokacin da manzo sama ya ba shugabancin Makka kamar yanzu misali a ce gwamnatin Lagos shine misali da zaka iya buga a kasar mu ta Najeriya kenan gwamnatin Lagos gwamnan Legas a Saudi Arabia kamar ka ce gwamnan gwamnan Makka ko gwamnan Madina shugaban ƙasa sarkin makka yana sarkin saudiya yana riyadh to birni mafi girma bayan riyadh ai makka to lokacin manzon sama yana madina sai na da attabun usai ya zama shine gwamnansa a makka shine liman shine jagora shine komai shi yasa a wannan shekarar da aka farlanta aikin hajji shekara ta takwas sai ya zama attabu ya zama amirul hajj manzon sama ya aika masa ya ce ka wakilci ni annabi sama bai je aikin hajji ba a shekara ta tara da shekara ta zagayo manzo sama bai je aikin hajji ba sai ya tashi sai na abubakar ya ce ya zama amirul hajj sai a shekara ta goma sannan manzo sama ya je ya zama amirul hajj da kansa mun gane ya hijjatul wada'i to attabu shekarun shi sha hudu rayuwarsu tana da albarka mun kana da shekara goma sha hudu aikin bele za a ce yaran ma yanzu ba su da waye wayan ke na waya shi ce amma abu mai tunani mai kyau ba su da shi in shekara sha hudu sha biyar sha shida kunji wa ala ta'ifi usman ibn abil as sannan a ta'if shi ma birni ne ko ɗaya daga cikin fassarar da malamai suka ce wa laula unzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim suka ce makkata wa ta'if me yasa da Allah ya tashi zai aiko manzo bai zaɓi wani mutum a ɗaya daga cikin biranen nan guda biyu ba to alƙaryatai ne suka ce alƙaryatan makkatu wa ta'if to ta'if tana da daraja sosai to ya naɗawa ya naɗa usman ibn abil as ya naɗa sahabinsa usman ibn abil as ya zama shine gwamnansa a ta'if wa ala qura uraina khalid ibn sa'id ibn al-as sannan a garin da ake ce masa ƙura uraina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya naɗa Khalid ibn Sa'id bin al-As ya zama shine gwamna kun gane wa ba'atha aliyan wa mu'azan wa aba musa ila al-yaman sannan ya aiki sayyidina ali radiyallahu anhu da mu'az ibn jabal da abu musa al-ash'ari abdullahi ibn qais su kuma ya aika su zuwa garin yaman amma waɗanda suka fi zama su biyu ne dawa dawa da abu musa al-ashari da mu'az shi kuma wanda ya fi zama ga baki shi ne mu'az ibn jabal mun gane to to to manzon sama yana da gwamnoni ya wakilta su saboda haka shugaba idan aka naɗa shi idan idan akwai shugaba to dole ya zama yana da wakilai a nesa wanda za su ka ganin me yake wanda za su rika lura masa su rika zartar masa da umarce-umarcen su shi yasa malamai suka ce da zai zama akwai shugaba a waje to sai ya zama akwai wani gari mai nisa kuma shi shugaban bai naɗa musu shugaba ba al-imam juwaini a cikin giyatul hima giyatul umar filtiyatul hima ya ce wajibi ne su naɗa wani wanda zai zama shugabansu ya zama wakilin wancan ya rage na shugaban can idan ya ji labarin sun naɗa wani ko ya zartar da shi ko kuma ya sauke shi in ya zartar da shi shi ke in kuma bai zarge sauke shi shi ke na ya sauke in ya zartar da shi in kuma bai zartar da shi ba bai sauke shi ba bai ma da labari to duk hukuncin da zai yanke wajibi ne su masa da'a su bi shi a matsayin shugaba tun da shugaba na nesa ba ta samun umarni daga gare shi sai suka samu abin da ake ce mishi mai suka sami amirul maslaha amirul maslaha shugaba na maslaha eh shugaba na maslaha to za su mishi da'a a abin da bai saba ma umarnin da shugabansu na can sama ya bada ba mun gane in kuma ya aiko musu ya ce na ji labarin kun naɗa wani to ban yadda da shi ba na tsige shi to ya tsiyo saboda a ƙarƙashin shi yake ai su a ƙarƙashin shi suke saboda ba uwa ne suka yi uwa suka suka yi uwar ɗaki mun gane rashin uwa ne yasa suka yi uwar ɗaki to uwar gabaki dai ta ce ba ta yi da uwar ɗakin ba to faru shi kina ba uwar daki ba ta da magana kun gane wa kadhalika kana yu'ammiru 'ala saraya sannan manzon sama ya kasance yakan nada shugabanni waɗanda za su wakilce shi a yaki ba kowane yaki manzon sama ya je da kanshi ba ya kokan da manzon sama bai je ba sun fi ya kokan da ya je suna cewa ya kokan da manzon sama ya je guda 28 ne amma waɗanda bai je da kansa ba 36 wannan abin da suka iya wasu malamai suka kirga kenan kawai amma sun fi haka ya kokan da masu bai je ba sun fi haka yawa ويبعث على الأموال الزكوية السعاة sannan manzo sama ya kasance a game da dukiyoyin zakka yakan aikata su'a yakan aika su'a yakan aika sa'i sa'i wato wakilansa waɗanda za su je su karɓo zakka masu karɓo zakka fa ya'khudunaha mimman hiya alaihi sai su karɓo zakkan nan daga hannun wanda zakka ta wajaba a gare shi wa yadfa'unaha ila mustahiqiha sannan sai su isar da su su ba da su zuwa ga waɗanda suka cancanta a ba su alladina sammahum Allah ta'ala fil qur'ani wanda Allah ya ambace su a cikin suratu at-tauba ko a cikin al-qur'ani innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin 'alayha والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله waɗannan su ne masarifu zakatu samaniya wanda ake ba su zakka su takwas to in suka an kusa raba fayarji usa'i ila madinati wani zubin sa'i ai amintacce ne yakan je ya dawo in an tura shi je ya karɓo zakka a wajen madina sai ya dawo garin madina walaysa ma'ahu illa sautu ba komai a hannun shi sai bulala duk ya raba a hanya لا يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بيزوا منذ سما دكومي إذا وجد لها إذا وجد لها موضعا يضعها فيه idan a hanya ya anso ya anso ya taho hanya sai ya ga wasu sun cancanta a basu shikenan ai shi wakilin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun gane wannan shine suke ce mushi suke ce mushi waziru tafwid haka malaman mu na siyasar musulunci suke ce masa waziru tafwid an ba shi dama an yi masa tafwiri cewa yana da damar yayi abin da ya gani ya fi cancanta a cikin me a cikin inda aka ba shi mukami mun gane inda aka ba shi mukami to ya ga damar duk abin da ya cancanta wanda ba kauce ba shari'a bane ya aikata iyaka ne zai ba da bayanin yayin in ya zo kamar yadda zai faɗa mana zai yi bayani cewa na an so kaza amma kuma ga list na mutanen da na ba wane na ba shi kaza saboda fakiri ne shi wane na ba shi kaza saboda miskini ne na gamu da wasu almu'allafatu qulubuhum su ma na ba su sannan waɗanda suka yi ma'aikata na da suke aikin zakka suke karɓo zakka su ma na ɗiɗi ma na ba su sannan na samu wani mai bashi ana bin shi bashi na biya mishi bashinsa sannan na samu wasu bayi musulmai an musu mukataba na ba su kuɗi domin su sami yanci sannan na samu wasu abna usabe yan tafarki guzurinsu ya karye a hanya na ba su duk haka sai bayani shi kuma shugaba zai karɓi bayanin da ya yi saboda ba a ba shi mukamin nan ba sai da aka tabbatar da cewa shi amini mun gane وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستوفي الحساب على الأمة سنما صلى ينا شكا بنشكي جماعة كتنسى أخي أوجيتو manzon sama yana ojice akwai ojice eh shine saufi al-hisab ala al-umma shine ojice ana bincika su ne suka yi yuhasibuhum ala al-mustakhraj wal masrufi manzon sama yana musu bincike akan me ala al-mustakhraj akan abin da aka fitar na dukiya wal masrufi kuma ina aka karkatar da dukiya nawa aka samu me aka samu sannan me aka yi da shi sai su yi bayani kama fi sahihaini an abi humaid as-sa'idi radiyallahu anhu kama yadda ya tabbata a cikin bukhari da muslim riwayar abu humaid as-sa'idi أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من من العزد من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا أو تواني دكتشين قبيلة بنو العزد يباش مكاني نسائي يجي كربو ذكا يقال له ابن اللتبية أنا شي مسا ابن اللتبية حديث مشهوري kusan duk malaman da suke rubutu akan siyasar musulunci da dukiya da da iktisadi wato tattalin arziki na musulunci to sun kaga sun kawo wannan hadisi saboda hadisi ne mai girman sha'ani على الصدقات ينقاشي يا زما ساعي akan zakka فلما رجع حاسبه da ya dawo manzo sama ya bincike shi فقال sai ce haza lakum wa haza uhdiya ilayya sai ce ya ma'aikin Allah ga naku nan wanda aka ce in kawo shi kuma wannan kyauta aka bani kun ji abinda malaman mu suke ce mishi hadayal ummali an tura ka aiki kai ma'aikacin gwamnati ne ko ruwa bai halatta ka sha ba a musulunci in ka sha to kai ka sha kayanka amma ba Allah ya halasta ma ba ruwa ka je za ka yi wani bincike kai odita ne ko kuma kai dan mai binciken kwangilar gwamnati ne ko kuma dai wani mukami ko dan sanda to ko ruwa aka baka har ka sha ka je supervision na ɗalibai ko ruwa aka baka har ka sha ai an biya ka ko ba an biya ka ba kudaden da ake biyan ma'aikata wani zubin irin wanda suka mai suka suka zama manyan ya fi albashin su ma yawa kudin kaza kudin kwanan daji da kudin kwanan ina ne da kudin kwanan rijiya da kudin kwanan duk gashi na ana ba su to ko sisi mutum ba zai ansa ba shine hadayal ummat abinda malaman mu na fiqh suke ce mishi hadayal ummat wato kyautar da ake ma ma'aikata wannan fa sharadin ana biyan mutum an sa shi aikin dama gwamnati ta ɗauki nauyin shi daga gabaki da amma in tura shi ake a ce su waɗancan su je su biya shi kaga dama ba abin arziki aka shirye yi so da kai ce ga na ku gane kuma wannan an min kyauta fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam manzo sama sai ya ce a cikin fushi ma balu rajuli me ya samu mutum ne nasta'miluhu ala al-amal bima wallana Allah mu bashi aikin da Allah madaukakin sarki ya nada mu mu ma فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي شيء زينا شيء من وانا ناقني وانا كمشيني أبن أكباني أفلا قعد في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم لا dan me ba zai zauna a gidan baban shi ko babar shi ba ya gani wannan kudin zai zo mishi ko ba zai zo mishi ba ai da bai je aikin ba za a bashi wannan kyauta ba za a bashi an bashi ne saboda aikin kaga cin hanci kenan kai ya aiki mai kyau wannan kuma shi ne ya kashe ƙasar waye ko ba shi ba ne yanzu idan auditors za su zo waje haka ake yi idan za a yi wani bincike ne haka za a shirya musu kayan daɗi su ma da kansu sai sun faɗi abin da za su in anan zari ne sai sun faɗi wani restaurant suke son a siyo musu irin abincinsu duk wannan shine abin da ya kashe ma kasashen da ake cin su addolin lamiya wannan wannan third world din nan al'alamu salih kasashen larabawa da kasashenmu na afirka baƙaƙe da abin da ya kashe muke ko shi za mu dawo uhu na shi kyauta wallazi na fi biyadihi na rantse da wanda raina ke hannunsa la na ta'amilu rajulan alal amali ba za mu ba wani mutum aiki ba mimma wallana Allah a cikin abin da Allah ya naɗa mu ya ɗora mu a kai fayagullu sai ya je ya gululi ya ɗauke wani abu daga ciki fayagullu minhu shay'an sai ya je ya ɗau wani abu ya ɓoye illa ja a yau malƙiyamati ya hamiluhu ala ala rakbati ba sai sai ya zo ranar lahira da wannan abin a wuyansa komin nauyinsa komin nauyin shi in kana ba'iran lahu rugha'un idan raƙumi ne sai raƙumin nan yazo yana haniniya yazo yana ihu a kansa shi ne ya ɗauko shi wa in kanat baqaratan laha khuwarun idan kuma saniya ce ita ma za ta zo tana ne tana kuka wa in kanat shatun tay'aru ay laha uwa kenan idan kuma tinkiya ce ita ma za ta zo tana mai tana kukanta sun marafa a yadaihi ila sama'i daga nan ma'aiki sallallahu sama ya daga hannunsa zuwa sama wa qala ce allahumma hal ballagtu ya allah ka shaida na isar da sako allahumma hal ballagtu ya allah na isar da sako qala ha marratayn aw thalathan annabi sama ya faɗi wannan magana sau biyu ko sau uku kun ga girman sha'ani so daga idan aka nada mutum a matsayin shugaba a musulunci aka nada shi ya je ya aiki an ba shi albashin shi an ba shi duk abin da ya cancanta a yi to duk abin da aka je aka samu zai zo ya kawo sai idan shugaba ga baki da ya dauka ya ce ga shi na shi ne ya ba shi to shi kenan babu laifi an ba da wani asamin shugaban kasa ya ba da wani kwamiti ko gwamna ko ciyaman na majalisa na karamar hukuma mutum ya je ya aikin nan kai ya karɓi komai idan kuɗi aka samu ko dukiya aka samu mai yawa ya kawo ma gwamnati idan gwamnati ta ɗibo ta bashi bayan albashi shi to ko nawa ta bashi an sa halin duk kyautar da shugaba ya ma mutum wannan ita ce shine kauli raji duk shugaba na al'umma duk kyautar da ya ɗauka ya ba wani to halatta ya ci manzon sama haka ya ce masa yadda umar ya ce duk abin da ya zo maka na irin wannan dukiyar ba daga kai kai ka ce a baka ba kana zaunan ka aka kawo maka shugaba ya ɗauka ya baka ka karɓa halak malak naka ne ka ci ko nawa aka baka inda shugaban ƙasar najeriya yanzu zai ɗauko bajet ɗin najeriya duka ya ɗauko ya ce ya baka kyauta wallahi naka bai ba ka da laifi ko ɓaraɗe a wajen Allah kai da aka ba shi kuma in na kudin mutane ne ya ɗauka ya bada wallahu alam in kuma halal ɗin shi ne ya ɗauka ya baka shi kenan amma kai da aka ba halal ka ci kayanka wannan ita ce ka'idar musulunci amma da yawan mutane ba su fahimta wani sai a je a ce wai an yi aiki aiki ma ya ma gwamnati ce gwamnati ɗauka ta bashi kudu zai ce ba zai an ba har zalunci ne kana da dangi kana da yan uwa kana da makwabta suna nan suna fama da ragga ka an so wannan biliyoyin ka zo ka raba musu mana idan ne zaka zama mutumin kirki amma wannan tsabagen muguntacci a cikin waɗanda aka ce sun yi wannan taron na zamanin shugaban ƙasar da ya gabata da akwai wani taro da aka yi aka ce aka ba shi biliyan nawa nawa ne wani ya ce ba zai an ba haddasa a jarida mugu ne in yana jina ya yi mugunta al'ummarsa tana da bukata ba kirki ba ne wannan baya cikin nagarta ka an so wannan kudin kai idan ba za ka ci ba ka je ka raba ba abinda ba zan ya ba sai na umar kyauta ba kenan sai na umar ya ce ya ma'aikin Allah ai ni ba na ba ya ce ni na baka duk abin da ya zo maka na irin wannan dukiyar ba kai ka daga kai ka ce a baka ba غير مستشرف alaihi ba raka daga wuyan ka kai kana cewa a baka ba ka ansa ko ka ci ko ka kyauta haka manzo mai bashi ka'ida yace ko kai kai amfani da shi ko kuma ka kyautar ma bukata mutane suna da bukata da yawa ka an so ka ba yan uwanka ka an so ka ba al'ummarka ka an so ka ba makwabtanka suna da bukata biliyan biyu wasa ne tun a wancan lokacin yanzu a yadda kudade suka ƙara nawa su za su zama yanzu ka ansa mutum ya ansa ya ci in ya ga ba zai ci ba kuma ya raba ma waɗanda suke da bukata in gwamna ya baka kuɗi ka ansu in baka so ka kama da mu mun san inda za mu sa su duk wanda aka ba shi kuɗi ya ansa halas ɗin shi ne ba wanda Allah ba zai tambaye shi kyauta aka baka kuma ga hujjan nan Allah ganar da mu rashin fikihu ne wannan abubuwa da kuma neman mutum ya zama kwamarar ne shi duk da ba lada ba dan Allah ma fayi mafi yawancin su suke ba wai shi kwamarar ne to akwai kwamaranci a musulunci sai babu kwamaranci a musulunci ma'anan ma ba ta da kyau kwamaranci daga mutumin kirki ake son ka zama wanda za ka ji tausayin bayan Allah ka taimake su yafi ka duk mutumin da ya zama kirkin shi ya tsaya ma kansa shi kaɗai yake da kirki amma kirkin shi baya shafan wasu to ba mai kirki ba ne shi kirkin ka ana son wasu su rayu saboda kai ta sanadiyar ka a ce wasu da san rayu sun ginu su ma sun zama wasu to kafi Allah ya ganar da mu Allah